الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a uku ga watan jumadal ula hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya dace ma 18 ga watan 12 shekara ta 2020 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da aka ambaci sunansa wajibi ne haƙƙi ne nashi akan mu mu yi masa salati a duk lokacin da aka ambaci sunansa kamar yadda yake faɗa a cikin hadisi sahihi manzon Allah yake cewa haƙiƙanin marwaci shine wanda aka ambace ni abunsa bai mun salati ba don haka wannan sannan kuma dalili na biyu hadisin da jibrilu alaihi salam lokacin da ya zo goma za Allah sallallahu alaihi wasallam maza Allah da ya taka matattakara ta mimbarinsa na farko jibrilu ya ce amin sai ya ce da manzan Allah kai ma ce amin manzan Allah ya faɗa da ya taka matattakara ta biyu jibrilu ya koma cewa amin ya ce kai ma ce amin manzan Allah ya faci ya ce amin sannan kuma da ya taka na ukun hannu ya ce amin ya ce kai ma ce amin ya ce amin to shine sahabbai suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fadar amin har sau uku ba su san ba menene sababin abin da yasa yayi wannan amin to shine sai yake ba su labarin cewa Jibrilu alaihi salam ne ya zo gona amin ta farko da kuka ji na fada Jibrilu ya ce mu duk wanda Allah ya kaddara masa ya riski wata na Ramadan har ramadan ya ba da baya ba tare da ya aikata wani aiki da zai cancanta masa samun gafara ta ubangiji allah ya nisanta shi ya dada nisanta shi ce amin maza allah ya ce na ce amin na biyu shine ya ce duk mutumin da ya riski mahaifansa ko ɗaya daga cikinsu bai musu biyayyar da za ta cancanta masa gidan aljanna shi ma Allah ya nisanta shi ce amin maza Allah ya ce amin amin ta uku ya ce jibrilu ya ce duk wanda aka ambace ka abunsa bai yi maka salati Allah ya nisanta shi game da jin kansa ce amin maza Allah ya ce amin dukkansu waɗannan dalilai ne waɗanda suke tabbatar mana wajabcin yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati da sallama a duk lokacin da aka ambaci sunansa to don haka wannan kuma babu dalilin da ya keɓance cewa sai wajen sallah ko a cikin sallah aka ambaci sunansa to wajibi ne akan mu mai masa salati sai dai misali a cikin sallah in an ambaci sunansa ba haka ba za a fito kowa a bayyana a yi a bayyane an gane ku za ka yi masa salati wato a cikin zuciyarka ma'ana tare da motsa harshenka kenan mutum ya goye shi wanda shi na yawwa waye sigar in ka ce sallallahu alaihi wasallam ko kuma allahumma salli wasallim alaihi ko kuma alaihi salatu wassalam to wannan duka yayi na'am wai mai da mutum zai yi amfani da shi domin gemunsa ya ƙara tohuwa ya yi kyau wannan matsayin shi halaka ne duk abin da zai gyara shi wannan halaka ne saboda shi yana daga cikin adam mumini da Allah ya masa domin halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wadda kuma Allah ya kyautata halittar mu allazi khalaqaka fa sawwaka fa adalaka kenan sanya abin da zai gyara shi ya fito ya yi kyau to wannan ba laifi ba ne ba na'am wai misali wanda limami yana kuduba shi yana famar daukan hoto ya yi lagawu ko bai ba ya yi lagawu saboda manzan Allah ya faɗa wa mammasar hasafa gadi laga an gane ko wanda ya shafi ƙasa maza Allah ya ce shi ma ya yi lagau don haka kasancewar in so samu ne kafin limami ya kudu ba a seta ita kyamara kawai a barta ta yi aikinta amma maganar limami yana kudu ba wani yana famar ɗauka wani duka yana daga cikin lagau darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul jihad kuma mun tsaya ƙarshen wato babi na 154 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na halaccin kone gidajen kafirai wato da dabinnansu ma'ana garakensu a cinna musu wuta wato su kone da duk wani abu wanda yake na dukiyarsu wanda shine karfin wato karfinsu to ba laifi wannan ana iya lalata shi domin a karye kashin bayan su kenan su yi shine anan malam ya zo mana da hadisin qais ibn abi hazim yake faɗa jarir ibn abdullahi al-bajali Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa mun wato ke bani labarin cewa wani lokaci wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gare ni ni jarir manzon Allah ya ce ala turihu ne min dil khasana manzon Allah ya ce yanzu ba za ka hutatar da ni wato game da wannan daki da ake kiran shi zulkhasala manzo Allah yace yanzu ba za ka hutatar da ni shine yace wa kana baitan fi khaz'ama yusamma ka'abatal yamaniya wani daki ne a cikin kabila ta khaz'am wanda suna kiran shi wato ka'aba ta dama an gane ko ka'aba ta bangaren dama ma'ana wata ka'abar su ce wadda suka yi ta musamman shi ne maza Allah ya ce masa yanzu ba za ka hutatar da ni wato game da wannan daki ma'ana ka ruza shi a lokacin nan jarir Allah ya kara masa yadda yake cewa wato sai na tafi a cikin mahaya mutum ɗari da hamsin. an gane ko daga cikin wato dawakai na ahmas sai da ya tafi da mutum 150 ya ɗauki rundunar shi ya tafi ya ce wa kanu ashaba kai ne ya ce su kwa waɗannan jama'a wadda na tafi da su wato ma'abuta dawakai ne dawakai kuma waɗanda suke zaba ba jarir ya ce wa kuntu la asbutu alal kai ya ce ni ko ba na iya tabbata akan doki saboda ban iya hawan doki ba fadaraba fi sadari ya ce manzan Allah sai ya hangaji kirjina an gane ko manzan Allah ya bugi kirjina wa kala sai ya ce Allahumma sabbithu wa ja'alhu hadiyan mahdiya ya ce ya Allah ka tabbatar da shi ya Allah ka maida shi ya zamanto shiryayye kuma mai shirye su Allah ya maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma jarir wannan addu'a a take yanke jarir ya koyi hawan duki a sababin wannan addu'a da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa saboda daman shi doki ɗayan biyu ne in ma ya kasance ka iya hawansa in ka iya hawansa to za ka iya tabbata a bayan shi ka sarrafa shi amma matukar baka iya hawan doki wato ba inda za a je yanzu mutum ya sirtu ya faɗo shine ya gaya ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa shi ho bai iya hawan doki ba shine ya ce wa kuntu la asbutu alal khair ba na iya tabbata a bayan doki domin ban iya shi ba shine manzan Allah ya hangaji kirjinsa shine kamar yadda yake cikin wata riwaya yake cewa har sai da naga sawun wato ya tsotsin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a kirjina lokacin da ya hangaje ni ya ce ya Allah ka tabbatar da shi ya Allah ka maida shi shiryayye kuma mai shiryaswa shi ne ya ce a lokacin nan wato jarir Allah ya kara masa yadda ya tafi da wannan tawaga tashi ya je ya rusa wannan ɗaki wanda suka kiraye shi da sunan alka'abatul yamaniya wa harraqaha ya kone ɗakin gaba ɗayan shi sannan sai ya aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai ba shi labari cewa wannan aiki da ya nema ai tuntuna an yi an gama shine a lokacin nan ya aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana mai ba shi labari kenan faƙalar rasulu jarir ɗan aiken jarir wanda jarir ya aika shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake faɗa ma manzon Allah ya ce wallazi ba a saka bil haqqi ya ce rantsuwa nake da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya ma ji ituka hatta taraktuha ka annaha jamalun ajwaku aw ajra yace wallahi wannan daki nasu yace ban bar shi ba yace ban zo maka ba face na bar shi wato tamkar wani raƙumi wanda yake mai babban ciki ko kuma wanda yake mai kazuwa an gane ko domin in ya kasance raƙumi in yana da babban ciki galibi za ka gan shi a yashi a kan ƙasa to ma'ana kinaya ce ke gaba ɗaya wannan ɗaki wato an rubuza shi haka in raƙumi yana cutar ƙazuwa galibi za ka gan shi a kwanci ma'ana ya rushe wannan ɗaki ya gama ƙwala sai yake faɗa fa baraka fi a hamasa wa rijaliha kamsa marat wato manzan Allah sai ya yi addu'a ta cewa Allah ya yi albarka sau biyar game da su waɗannan dawakai da mazajensu an gane ko su waɗanda suke kenan mahayan da dawakan gaba ɗaya manzan Allah ya yi addu'ar cewa Allah ya yi musu albarka to a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin fa'idantar da mu halaccin wato ƙone gidaje na mushrikai. kamar yadda anan a shahidi cayi fakasarha wa harraqaha wato ya kone ɗakin gaba ɗaya bayan ya ruguza shi haka hadisi na biyu a baban hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda yake faɗa harraƙa annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama nakhla bani nadir wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kona ya kona dabinnan wato yahudawan bani nadir lokacin da wato aka tarwatsa su aka kore su daga birnin Madina wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gonakansu ya sanya aka ringa cinna wuta aka tada gobara duk sai da ta kone su kamar yadda can ubangiji ta'ala ke faɗa ma qabatun millinati na aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idnillahi wal yukhzi al fasiqin shine Hassan ibn Sabit a cikin waƙar sa da yake cewa wahana ala sarati bani wahana ala sarati bani lu'ayl hariqun bil buwairati mustadiru buwaira shine dajin da gonakan yahudawan banu nadir suke a nan birnin madina wuri ne wanda yake mai yawan da binnai kuma za Allah ya sa duka aka kone su to don haka dai wannan yana nuna mana halaccin kenan wargaza duk wani abu wanda yake na karfin tattalin arziki na kafirai wato idan an mamaye su wanda salon yaƙi ne ko mu ce ladabi ne na yaƙi wanda Allah ya ladabtar da mu akan harshen manzansa kamar yadda makiyan Allah a yau su ma duk garin da suka kai farmaki fama suke abu wanda yake na tattalin arzikin jama'a gaba ɗaya a ce sun lalata shi wanda dai farko abin da suke karya ƙarfin jama'a in sun je kamar filin jirgi gaba ɗaya za a zuba gumaguman ya zamanto babu wani jirgi wanda ke tashi kenan ai ba za ku samu inda za ku tada wani makami balantana ku kai musu hali sannan duk wani abu na tattalin arziki misali irin waɗannan dogayen gini da sauransu gaba ɗaya ruguza su suke duk wani abu da kuke takama da shi wanda ya ishe mu misali lokacin da amerika ta kai hari bagdad hari na yaƙi na yaƙin golf na farko duk wani abu da ake takama da shi sai da suka rusa shi to lalle shi irin wannan yana daga cikin abin da ke karya karfin da ke raunana wato abokan gaba shi ne a nan kenan malam ya yi babi wanda ke bayani game da halaccin kone gidajen mushrikai wato da dabinnan su kenan duk wani abu wanda yake na tattalin arzikinsu ba don komai ba domin a raunana su za mu tashi babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب قتل النائم المشرك قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثني أبي هو زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهدا من الأنصار إلى أبي رافع ليقتلوه فانطلق رجل منهم فدخل حصنهم قال فدخلت في مربط دواب لهم قال وأغلقوا باب الحصن ثم إنهم فقدوا حمارا لهم فخرجوا يطلبونه فخرجت في من خرج أريهم أنني أطلبه معهم فوجدوا الحمار فدخلوا ودخلت وأغلقوا باب الحسن ليلا فوضعوا المفاتيح في قوة حيث أراها فلما ناموا أخذت المفاتيح ففتحت باب الحسن ثم دخلت عليه فقلت يا أبا رافع فأجابني فتعمدت الصوت فضربته فصاح فخرجت ثم جئت ثم رجعت كأني مجيث فقلت يا أبا رافع وغيرت صوتي فقال ما لك لأمك الويل قلت ما شأنك قال لا أدري من دخل علي فضربني قال فوضعت, سي فوضعت سيفي في بطنه ثم تحاملت عليه حتى قرع العظم ثم خرجت وأنا داهش فأتيت سلما لهم لأنزل منه فوقعت فوسئت رجلي فخرجت إلى أصحابي فقلت ما أنا بباره حتى أسمع النائية فما برهت حتى سمعت نآيا أبي, أبي رافع تاجر أهل الحجاز قال فقمت وما بي قلبا حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهبا من الأنصار إلى أبي رافع فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا فقتله وهو نائم malam Allah ya ji kansa wato na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wato na halaccin kashe mushiriki a lokacin da yake bacci shine ya ce babu katilin na'imil mushrik a wata nuska babu katilin mushrikin na'im wato kashe mushriki wanda yake mai bacci shine anan malam ya zo da wato hadisin albara'u bin azib Allah ya kara masa yadda Allah ya kara musu yadda yake fada manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya aika wasu jama'a daga cikin mutanen Madina lafazin rahat daga mutum uku wato izuwa tara shine ake kira wato arrahat kenan in ma mutum uku ko kuma hudu ko biyar ko shida ko bakwai ko takwas ko tara kamar yadda can yake faɗa wa kana fil madinati tis'atu rahadi su dai jama'ar da manzan Allah ya aika kenan daga mutum uku ne zuwa tara kuma manzan Allah ya zaɓe su ne daga cikin mutanen madina ya aika su takanas domin su je su kashe wato abu rafi wanda shi abu rafi wato wani hamshakin ɗan kasuwa ne ba yahudi wanda yana jiji da kanshi saboda arzikin da yake da shi kuma ya hura wutar kiyayya mai tsanani tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu sassauci kuma yana kokarin hada jama'a akan cewa su yi ca ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su yake shi to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaɓi wasu daga cikin mutanen Madina takanas manzon Allah ya aika su domin su je su gama da shi fandalaka rajulun minhum wato wani mutum daga cikinsu su jama'ar da manzan Allah ya zaɓa shine abdullahi ibn atik Allah ya ƙara masa yadda kamar yadda zai zo a riwaya ta gaba fadaka da hisnahu wato ya shiga garinsu an gane ko garinsu waɗannan yahudawa lafazin hisin shine garu jam'unsa shine husun ma'ana dogon gini da ake yi ya zagaye gari ta kowane bangare sai a yi dogon gini sannan kuma sai a yi kofofi na shiga garin wanda kofar tana da kyaure an gane ko an san wanda ya shiga kuma an san wanda ya fita domin akwai masu gadi shine kenan ake kiran shigaru kamar yadda can ubangiji ta'ala yake faɗa game da yahudawan banu nadir wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah to a lokacin da suka isa shi abdullahi ibn atik Allah ya kara masa yadda sai ya yi ƙoƙari ya shiga wato cikin garinsu ala sai yake cewa fa da fi marbaɗi dawa billahum wato sai na shiga cikin turakun dabobinsu inda suke ɗaure dabobinsu ya ce sai na je na shiga nan na laɓe ala sai yake cewa wa agla ko babu da hisin da dare ya yi mai za a yi sai suka kulle wato kofar garin thumma innahum faqadu himaran lahum sannan bayan har an kulle kofa dare yayi aka je aka na binciken dabobi sai suka ga babu wani jakkin su bai riga bai zo an bar wani jaki daga cikin jakunan su kenan a wajen garu fa kharaju yaqlubunahu sai suka fita suka je neman wannan jaki abdullahi ibn atik ya ce fa kharajtu fi man kharaja ni ma sai na fito cikin jama'ar da suka fito neman wannan jaki urihim annani adlubuhu ma'ahum sai na nuna musu kamar ni ma ina neman jakin ne tare da su fa wajadul himara suka samu wannan jaki fa dakalu suka shigo cikin garinsu wadda kaltu nima na shigo tare da su wa agla ko babal hisni laila wato suka kulle kofar garin kenan a cikin dare wa waba ulma fatiha fi kuwatin haisu araha sai suka azama kullan a cikin wata taga in aka ce kowa ita ce taga an gane ko akan yi wata taga amma galibin wannan taga ita ba ta hudawa zuwa waje ita ce ake kiranta alkuki irin wadda da ana yin ta a masallaci a wancan lokaci domin sanya a ci balbal fitilar kwai a nan ake azata shi ne ya ce sai suka azama kullan garin kenan a wata taga tagar da ni ina ga inda aka ajiye falamma namu lokacin da suka yi bacci a kastul mafatiha ya ce ɗanɗan sai na je na yi sando na je na ɗauki waɗannan makullan fafata hatu babal hisin sai na buɗe ƙofar garin gaba ɗaya an gane ko wanda abu na farko kenan da manahuki yake yi misali ɗan ta'adda yanzu misali in barawo ya shiga gida allah ya kiyaye farko abin da yake sai ya buɗe ƙofa kenan ko da rana ta ɓaci kenan yana da hanyar da zai gudu shine hikima a nan ta abdullahi ibn atik farko da ya je ya ɗauki wannan makullin ya yi sai ya buɗe kofa kenan koda ta ɓaci yana da hanyar da zai gudu shine ya ce fafata hatu shine ya ce wato shine ya ce a lokacin nan ya ce da suka yi barci na ɗauki wannan makullai fafata hatu babar hisin ya ce na buɗe ƙofar garin thumma da kaltu alaihi sannan sai na yi ƙoƙari na shiga gunshi abu rafi na shiga gidan shi lokacin da na shiga gunsa faƙultu sai na faɗa na ce ya abu rafi wato na kiraye shi lokacin nan yana cikin gigin barci ba a ja ba ni ya ce sai ya karɓa ya amsa me yasa ya kiraye shi anan dan ya tabbata cewa shine dan kar ya je ya kashe wanda ba shi ba shine hikima a nan sai da ya kiraye shi da ya kiraye shi ya amsa ya san shi ne ya ce fata ammattu sauta ya ce a lokacin nan sai na nufaci inda na ji muryar saboda lokaci ne wanda yake na cikin dare cikin duhu babu wani haske inda ya ji muryar nan ya nufata shi ne ya ce fadarabtuhu sai na kai masa sara da takobi fasaha sai na ji ya sa kururuwa miza'ai ya ce fakarajtu ya ce sai na fito da maza sun maraja'atu sannan kuma sai na dawo a wata nuska ana samun sun maji'itu sun maraja'atu an gane ku shi ne ya ce sannan sai na dawo ka an ni mu gesu ya ce kamar nima mai neman ceto ne da agaji idan aka ce mugis shine wanda yake neman ceto da agaji wanda ya fada cikin tsanani shine ma'ana al'igasa al'igasa neman fita daga cikin tsanani fakultu sai na ce ya abarafi na ce ya abarafi na kira na koma kiran shi amma wa gayyartu sauti sai na canza muryata an gane ko ba murya ta farko ba saboda inda zai yi murya ta farko kenan zai iya gane cewa shine ya sare shi ya ce amma sai na canza murya a kira na biyu da na yi masa shi ne ya ce wa gayyartu sauti na canza murya ta faƙala sai ya ce malak ya ce me ya same ka me ke gare ka liƙun mikal waye da ya ce kai canka wanda suna faɗar wannan ga mutumin da ya faɗa cikin tsanani shine yace li ummikal wai yace kai can mahaifiyarka kuntu sai nace masa ma sha'anuka me ya faru ya aba rafi qala sai yace la adari man dakala alayya fadarabani yace ban san ba wanda ya shigo gare ni a yanzu wato ya sare ni da takobi ban san ba wane ne ƙala sai abdullahi ibn atika yake cewa da na san cewa lalle saran da na kai masa lalle na zubar da shi ƙasa me za a yi ya ce fawa ba a sai fifi baɗanihi sai na lallabo na zo sai da na ɗora takobin akan cikin shi me za a yi sun mata hamaltu alaihi sai na ƙura na danna takobin ya ce hatta ƙara al'azama wato sai da ya taɗe kashin shi hatta ƙara al'azama wato sai da ya tali kashin namun ki ne tali namun kashin ya fito fili sun makaraitu wa ana dahish ya ce sannan sai ne maza na fito ya ce wallahi ina ɗimauce wa ana dahish ya ce ina ɗimauce fa'ataitu sullaman lahu maimakon dama ya buɗe kofa mai za a yi kawai sai je kuma ya kama kuranga tunda a ɗimauce ke ya ce na je na kama kuranga li'an zila minhu ya ce don na sauko daga kan kurangar ya ce fawqa'at ya ce sai na fado fa wusi'at ya ce fa wusi'at rijlayya ya ce kafata sai ta ji zafi idan aka ce alwasa'u shine jin zafi jin zafin da bai kai karaya ba shine yace na ji zafi a kafata fa kharajtu ila ashabi na fita zuwa abokaina dai ina dingisawa faƙultu sai na ce musu ma ana bibarihin ya ce ni dai ba zan gushe ba ina nan ya ce hatta asma'an na'iya sai na ji mai kukan makoki ta fasa kuka ba zan gusa ba ya ce fama barihtu ya ce ban gushe ba hatta sami ito na aya a birafi in tajiri ahalil hijaz sai da na ji wato masu kukan mutuwa mata sun fasa kuka suna kukan wato rashin shi abu rafi wanda yake hamshakin ɗan kasuwa ne na mutanen hijaz wanda daman shi kukan makoki da suke yi akan zana abubuwa wanda yake mahasin na shi mamaci shine wanda ake kiran shi annayu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta haka ita mai kukan mutuwa za ta ringa ambata wane mai kaza wane mai kaza ya ce sai da naji sun fasa kuka ƙada sai yake cewa da naji an fasa kuka faƙumtu wa ma bi kalaba ya ce sai na tashi na juya zan koma gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma bi kalaba ya ce babu wani jin ciwo a zuciyata game da abin da na aikata idan aka ce kalaba shine rashin lafiya da take samun zuciya rashin lafiya ta zuciya wadda take hana mutum wato ya tabbata a buɗe sai dai ya yi ta juyawa a cikin dare abin da yake nihi ma'ana babu wani jin ciwo tare da ni aikin da aka sa ni na gama hatta a tainan nabiya sallallahu alaihi wasallama fa aka bar nahu har muka iso gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka bashi labarin cewa aikin da ya samu wato tuntuna an kare don haka wannan kenan hadisin malin ya zo da shi domin nuna mana cewa ba laifi ba ne ba kafiri mushiriki wanda yake cikin bacci wato a kai masa irin wannan ɗauki a gama da shi amma bai zamanto wanda yake harbi wanda yake kenan arne ne wanda babu alkawali tsakanin shi da musulmi babu wata amana kuma musamman wanda ya kai matuƙa a wajen cutar da jama'a ta musulmi to wannan akan iya yin kokari a gama da shi kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa aka je aka gama da wannan bayahudi to shine a hadisi na biyu da malam ya zo da shi shi ma dai ta hanyar Abu Ishaq As-Sabi'i daga Al-Bara ibn Azib shine yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wata jama'a daga cikin mutanen Madina zuwa ga Abu Rafi ba Yahude fa dakala alaihi Abdullahi ibn Atikin baitahu Laila fa qatalahu wa huwa na'im wato Abdullahi ibn Atik ya shiga ɗakinsa ko mu ce gidansa a cikin dani fa qatalahu wa huwa na'im wato ya kashe shi a wannan lokaci lokacin da yake bacci to don haka kasancewar a nan kenan dai halaccin mushiriki wanda yake mai kiyayya da musulunci kenan ba laifi ana iya kai masa ɗauki a gama da shi musamman kuma lokacin da yake cikin bacci wannan dama ce kenan wata dama ce wadda za a iya cimma manufa amma a tabbata shi wanda za a ma haka wanda yake ya riga ya nace akan kafircinsa ko kuma wanda kwata-kwata daman an yanke kauna wato game da rabautar shi shi kuma wannan yana kasancewa ta hanyar wahayi ko kuma ta hanyar wasu alamomi waɗanda suke masu ƙarfin gaske waɗanda za su tabbatar da cewa lalle wannan kafiri ya nace akan kafircinsa to ba laifi ana iya gamawa da shi shine anan kenan malam yayi babi na musamman a cikin wannan littafi kenan kitabul jihad babun la tamannau liqa al'adu qala haddathana yusuf ibn musa qala haddathana asim ibn yusuf al-yarbu'i قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة أنه قال حدثني سالم أبو الندر مولى عمر بن عبيد الله أنه قال كنت كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه حين خرج إلى الحرورية فقرأته فإذا, فإذا فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال لا تمنوا لقاء العدو وصلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم وقال موسى بن عقبة حدثني سالم أبو النذر كنت كاتبا لأمر بن عبيد الله فأتاه كتاب عبد الله بن فأتاه كتاب عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو وقال أبو عامر حدثنا مجيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa muminai wato kada su yi burin haduwa da abokan gaba shine ya ce lataman naulika al'adu kar ku yi burin haduwa da abokan gaba yasa saboda haduwa da abokan gaba al'amari ne wanda yake na gaibu wanda baka san ba yadda wato karshen al'amarin zai kasance cin zaka tabbata ka ja daga ko kuma zaka juya baya wannan yana daidai da hani game da cewa karku nemi fitina saboda ita fitina in ta riga ta taso baka da tabbas in cewa kai zaka kai labari ko ba zaka kai ba wanda kuma karkashin burin haduwa da abokan gaba to akwai wani al'amari wanda yake na nuna isa da jiji da kai da kuma rashin daukan abokan gaba da wani mahimmanci mutum ya ringa ganin kamar wankin hula ne wanda ba zai kai shi hantsi ba don haka dai kwata-kwata baya dacewa ya zamanto mutum ya ringa burin haduwa da abokan gaba a karkashin wannan hadisi alhassan ibn abil hassan albasari ya tafi akan cewa baya dacewa a farko mutum ya nemi mubaraza fito na fito a fagen daga aliyu allah ya kara masa yadda ya ce a farko karka nema amma in har an nema ka fito fito ba laifi ba ne ka fito to shi ne anan malam ya zo da hadisin wato salim abun nadr wanda yantaccen bawa ne na umar ibn ubaidillah shi ne yake cewa kuntu katiban lahu na kasance marubuci ne na mai gidana umar ibn ubaidillah ma'ana kenan sakataren shi ne shi yake masa rubuce-rubuce in ma wata takarda ta zo shi yake karanta masa ya ba shi labarin ga abin da ta kunsa shi ne ya ce kuntu katiban lahu na kasance wato marubucinsa ne kataba ilaihi abdullahi ibn abi aufa yace abdullahi ibn abi aufa Allah ya kara musu yadda sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta takarda ta musamman ya turo ma mai gidana Umar ibn Ubaidillah hina kharaja ila al-Haruriya lokacin da ya fita zuwa yakar wato khawarij khawarij sune ake musu lakabin haruriya domin sun yi sansani ne a wani gu wanda ake kiran shi harura sai aka ambace su da sunan wurin don haka kenan wannan dan tawayen musulunci su khawarij kenan ake kiran su haruriya shine yace hina kharaja ila haruriya lokacin da ya fita wato domin yakar khawarij faƙara'atuhu na karanta wannan takardar na karanta masa takardar na faƙara'atuhu na karanta takardar fa'iza fihi sai ga maka abinda takardar ta ƙunsa abdullahi ibn abi aufa ya ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama fi ba'adi ayyamihi lati laqiya fi hal'aduwa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sharan wasu kwanukansa wanda ya haɗu da abokan gaba a ciki kenan kwanukan yaƙe-yaƙensa in tazara mazan Allah ya ɗan jira game da kai hari ga abokan gaba hatta malaci shamsu sai da rana ta karkata wanda kasancewar karmu manta ya gabata mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama in bai fara yaƙi ba da farar safiya to manzo Allah yakan jinkirta sai rana ta dan karkata ta dan yi sanyi me yasa saboda kasancewar mayaka su samu nishadi dan haka ladabi ne daga cikin ladabba na yaki kenan shugaban yaki kenan kumandan kin yaki ya kirda duk lokacin da mayakan shi za su samu nishadi su samu kuzari shine anan yace intazara manzon Allah sai ya dan saurara hatta malaci shams sai da rana ta karkata kenan zafinta ya dan rage kenan suka dan samu nishadi sannan manzon Allah shine yace fun maqama fil nas sannan manzon Allah sai ya tsaya a cikin jama'ar sa faqala sai yace la tamannu liqa al adu a wata nuska kenan akwai ya ayyuhan nas a farko ya ayyuhan nas la tamannu liqa al adu manzon Allah yace ya ku jama'a kar ku yi gurin haduwa da abokan gaba wasalullah al'afiya ya ce ku roƙi ubangijinku ya ba ku zaman lafiya an gane ko kar ku yi gurin haɗuwa da abokan gaba kullum ku yi ta'addu'a akan cewa Allah ya ba ku zaman lafiya shine ya ce wasalullah al'afiya ku roƙi Allah ya ba ku zaman lafiya fa idza laqitumuhum maza Allah ya ce in har kun haɗu da su to fasbiru ku dau hakuri kenan kar ku gudu kar ku ja da baya ku ja daga in har Allah ya kaddara haduwar ku da su sai ya ce wa alamu anna li jannata tahta zilali suyu maza Allah ya ce ku yi sanin lalle ita aljanna wato tana karkashin inuwar takubba ma'ana jihadi sababi ne daga cikin sababba na samun aljanna shine ya ce wa alamu anna li jannata tahta zilali suyu kusan da cewa aljanna tana karkashin inuwar takobi domin kasancewar duk wanda Allah ya azurta shi da shahada a yaƙi na ɗaukaka addinin Allah kai tsaye makomar shi aljanna ce kamar yadda Allah ya faɗa wala ta hasaban nan lazina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيء أجر المؤمنين shine yace wa alamu ku sani annal jannata lalle ita aljanna ta hata zilali suyu tana karkashin inuwar takubba thumma qala sannan sai manzon Allah ya faɗa yana mai roƙon ubangijinsa yace Allahumma munzilal kitab yace ya Allah ya ubangijin da ke saukar da littattafai wa mujriyar sahab ya ubangijin da ke gudanar da girgije zuwa inda yake so ya zubar da ruwa wa hazimal ahzab ya ubangijin da ke karya wato rundunoni na kafirai yace ihzimhum yace ya Allah ka karya su wansurna alaihim ya Allah kai ba mu nasara a kansu wannan yana daga cikin ladabin yaki yin wannan addu'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin wannan addu'a wanda addu'ar kaga farko ne yace Allahumma munzilal kitab yace ya Allah ya ubangijin da ke saukar da wato littafi wanda saukar litta saukar da littattafai ni'ima ce mai girma daga cikin ni'imomin da Allah ya ma bayansa wanda babu wata ni'ima sama da ita domin cin nasara a gobe kiyama tana karkashin bin littafin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar ita ce babban ni'ima ta dacewa da gidan aljanna sannan sai ya ce wa mujiriyar sahab ya ubangijin da ke gudanar da girgije wannan kuma ni'ima ce wadda take a duniyawiya ta nan duniya me yasa saboda ruwa arziki ne duk wani arziki da muke cikinsa to sababin shi shine ruwan sama da Allah yake saukarwa to waɗannan ni'imomi guda biyu ni'ima ta littafi da ni'ima wato ta ruwa da Allah yake saukarwa bayan da za a yi wannan ni'ima ta wanzu dole sai an karya waɗanda suke masu hana ruwa gudu dole waɗanda suke kawo ma musulunci cikas sai an girbe su kenan za a ji daɗi na rayuwar duniya sannan kuma a dace da gidan aljanna a gobe kiyama amma matukar ba a girbe su ba bayan da za a yi su bar musulmi wato su gudanar da addininsu kamar yadda ya dace to shine anan yace wa hazimal ahzab ya ubangijin da ke karya wato rundunoni wannan kuma tuna ni'ima wadda ta gabata domin ubangiji ta'ala shi ya tarwatsa waɗannan jama'u waɗanda suka yi kawance suka zo suka zagaye madina domin su fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakin da aka ambace shi da sunan gazwatul ahzab shine yace ihzimhum yace ya Allah ka karya su wansurna alaihim ya Allah ka ba mu galaba a kansu wa qala musa ibn uquba musa ibn uquba yake faɗa cewa salim abu nadir ya bani labarin cewa na kasance marubuci ne na mai gidana umar ibn ubaidillah wato wata takarda daga gun abdullahi ibn abi aufa ta zo masa abinda takardar ta kunsa shine yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa la tamannau liqa al'adu ya ku jama'a yake cewa kada wato ku yi gurin haduwa da abokan gaba kada ku yi gurin haduwa wato da abokan gaba shine sannan sai ya zo da hadisi na uku a baban ta hanyar kenan abu huraira Allah ya kara masa yadda wato shine yake faɗa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce la tamannau liqa al'adu a wata nuska la tamannau liqa al'adu manzon Allah ya ce ya ku jama'a kada ku yi burin haduwa da abokan gaba sai ya ce fa idza laqitumuhum fasbiru in har kun hadu da su to ku dau hakuri in har kun hadu da su Allah ya kaddara haduwar ku da su to ku dau hakuri ku ja daga da haka dai wannan a takaice wannan hadisi yana karantar da mu baya halatta mumine su ringa burin haduwa da abokan gaba an gane ko ba dan komai ba saboda yin hakan akwai nuna jiji da kai da isa da kuma rashin daukan al'amarin abokan gaba da mahimmanci wanda wannan zai iya kai wato mumine zuwa samun karaya kamar yadda wato muminan farko a yakin hunain suka nuna wani abu na jiji da kai da isa suna ganin cewa abokan gabarsu wankin hula ne wanda ba zai kai su hantsi ubangiji ta'ala ya ɗanɗana musu kuskurensu a hannun makiyansu kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wa yau mahunainin iza a ajabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin kuma kasancewar al'amari ne wanda yake koyayye ba ka da tabbas kin cewa zaka ja daga in an hadu da su ko kuma mutum zai gudu wanda shi kuma gudun rashin tabbata babban laifi ne domin yakan cancanta ma bawa wato wutar jahannama wal iyazu billah kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير to shi yasa kenan a nan manzon Allah ya hane mu cewa kada mu yi gurin haduwa da abokan gaba ba babun alharbu khada'a qala haddathana abdullahi ibn muhammad قال حدثنا عبد الرزاق وابن حمام الصنعاني الحميري قال أخبرنا مأمر وابن راشد الأزدي عن حمام وابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده ولا تقسمن كنوزهما في سبيل الله وسمى الحرب خدعة وسمى الحرب خدعة قال حدثنا أبو بكر بن أسرم اسمه بور قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك المروزي قال أخبرنا معمر أنا همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعا قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن أيينة هو سفيان الهلالي المكي عن عمرو وابن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yake shine yake cewa wato babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi yaƙi wato yaudara ne an gane ko ma'ana yaudara ne domin duk wanda ya ɗauki lumfashin ɗan uwansa ya yi wayo ya yi dubara to zai iya samun galaba a kan shi kenan mi yake nihi da cewa yaƙi shine a nan wato ya zo da hadisin abu huraira allah ya ƙara masa yadda daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam manzon allah yake cewa halaka kisra manzon allah ya ce kisra wato ya halaka sai ya ce sun ya kone kisra ba a dahu ya ce sannan babu wani kisra da zai kasance bayan shi wanda manzan Allah yana ba muminai labari lokacin da wato aka kashe shi kisra na zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kisra wato lakabi ne na sarauta ta farisa an gane ku duk wanda ya ɗauki sarautar wannan daula ana kiran shi kisra to shine yace halaka kisra yace kisra ya halaka thumma la yakunu kisra ba'dahu bayan shi manzo Allah yace babu wani kisra an gane ko daga shi an kare sai yace wa qaisarun la yahlikanna manzo Allah yace shi ma qaisar wato zai halaka nan gaba qaisar shi kuma lakabi ne na sarauta na sarkin kinin rumawa duk wanda ya mallaki daula ta rumawa to sunan shi qaisar shine manzon Allah ya ce wa qaisarul la yahdikanna yace shi ma qaisar manzon Allah ya ce da sannu zai hallaka thumma la yakunu qaisarun ba'dahu bayan shi manzon Allah ya ce babu wani qaisar da zai biyo baya shi ma daga shi an kare manzon Allah ya ce wala tuqsamanna kunuzuhuma fi sabilillah tabbas taskokin su duk dukiyar da suka tara manzon Allah ya ce za a wawushe ta ta zamanto ganima a karkasa ta a hanya ta ɗaukaka addinin Allah gaba ɗayanta za ta zamanto ganima wanda wannan lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba sahabbansa labari wasu har sai da suka yi mamaki suka yi mamaki yanzu kamar daula ta farisawa da daula ta rumawa wannan dauloli za a mu ci su da yaƙi mu wawushe duk abin da suka tara na ganima to da yake labari ne ya zo daga wanda yake mai gaskiya abin gaskatawa kuma hakan ya wakana wanda alama ce daga cikin alamomin gaskiyar annabta da manzanci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk abin da ya faɗa wahayi ne daga Allah kuma tabbas ne in ka sa ido ka tsare to zaka ga abin ya wakana to shine a cikin hadisin wasammal harba khada'a manzo Allah sai ya ambaci cewa shi yaki wato yaudara ne kenan anan kana da fuska kusan biyu zuwa uku kenan fuska ta farko kha'un kin kai masa fatha dalun kin sai kai masa sukun fuska ta biyu kenan kha'un kin kai masa dhamma kuma sannan dalun kin kuma kai masa sukun kenan ka ce khada'a ko kuma ka ce khuda'a an gane ku fuska ta uku ka'unkin sai kai masa gamma sannan dalunkin kai masa fata'a ka ce kuda'a kenan hada'a wannan shine yafi fasaha ko ka ce kuda'a ko kuma ka ce kuda'a dalunkin kai masa fataha to shine yace wasammal harba khada'a wato manzon Allah ya ambaci yaki cewa yaudara ne mi ma'anar wannan jumla ta kunsa ma'ana kamar yana manzo Allah yana umarni ne game da cewa mu'minai di yanda za a yi idan suka haɗu da abokan gaba to su yi ƙoƙari su yi wani wayo da dabara wanda za su ɗau numfashinsu ko da sau ɗaya ne an gane ko don haka ana buƙatar a fagen daga ya zama to mu'minai suna amfani da ra'ayinsu da tunaninsu yanda za su samu wani wayo da dabara yadda za su ɗau hankalin abokan gaba su gaba wanda ya ishe mu misali yanzu wannan tawaga da manzan Allah ya aika su je su kashe abu rafi kaga a nan wace dubara shi wato abdullahi ibn atiku yayi kaga da ya shiga cikin garin me yayi maimakon in ya je wani wuri ya daɓe za a iya wannan shi amma me za a yi sai ya je ya shiga cikin dabobi saboda galibi cikin dabobi ba kowa bai kula da ya je cikin dabobi a cikin dare cikin dabobi ya je ya labe da aka fito za a fita neman wani jaki ya fito shi ma a cikin yan nema kuma da aka dawo hallo aka dawo tare da shi to don haka ana bukatar kenan mominai in an fita fagen daga su yi amfani da tunaninsu da ra'ayinsu yadda za su yi wani wayo da dabara kenan su yaudari abokan gaba shine yace wasammal harba khada'a wato manzon Allah ya ambaci cewa shi yaki wato yaudara ne kenan ya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك